bismi din nan jaru wa majrurun muta'alliqun bi mahzufi bismi din nan jari ne da majruri wanda yake yara ta da wata kalma wadda take an shafe ta addarahu ma'ruhun fi'ila wasu a cikin malamai suna ɗauka cewa fi'ili ne kamar an ce abtadi'u bismillah yasa bismi yara ta da wani abtadi'u wa ba'ruhum masdar marfu'an alal ibtida'i wasu wasu kaddara shi masdari wanda yake za a ce an masa rafa'a saboda mutadari wato kamar an ce ibtida'i bismillah ibtida'i ka'inun bismillah wata gariba alal awwalin yadda za a kaddara kenan bisa na farkon bismillahi wa alifu au anzimu ina yin wannan littafin ko ina waƙen ne da sunan Allah wato ina mai neman taimako da sunan Allah wa kujjira mu'akharan da laban ihtimali an kaddara shi a ƙarshe saboda neman ya zama an nuna himmantuwa da ambatan sunan Allah shi yasa sai ya zama shi abinda bismillah ya rata da shi aka kaddara a ƙarshe wal ihtisasi da kuma keɓanta kamar an ce bana farawa da wani abu daban in ba sunan Allah ba anan takadimi yana cikin adawatul hasari wa ala sani bisa da bin ko cewa za a kaddara masdari talifi aw nazmin bismillah sabitu aw hasil za a kadar cewa ta nufi littafin da nake ko waken da nake yana tabbata ne ko yana samuwa ne da sunan Allah fawzi fal mubtada wa habaruhu wa baqiya ma'mulul mubtada aka shafe mubtadan shine ta'alifi ko ko nazmi da kuma labarin shine sabitun din ko hasilu sai zama ma'mulul mubtada shine bismillah ya saura wal ba'u lil isti'anati ita ba ta bismillah an samu saɓani a game da ita mece ce ma'anarta ita ba tana da ma'anoni wajen guda goma sha biyar a larabci ba tana da ma'anoni wajen guda goma sha biyar a larabci akwai ma da suka kai ma'anonin nata har wajen goma sha bakwai to a nan wasu suka ce ma'anarta ta isti'ana ce kamar ina mai neman taimako da sunan Allah aure musahabati ko ko ta musahaba ce ma'ana tare da sunan Allah وإنما قدر الأمر هنا مما يدت التاريخ أو النزم لأن الذي يحمل البصر لك هنا معلف ومعلف ونازم abin da yasa aka kaddara amirin a nan daga kalmar tare littafi ko kurwaƙe saboda abin da yake ya zo bayan basmala a nan abu ne wanda yake an tara shi ko an waƙa shi wa tare da hafi kullu muhallin yu'ayyinu al-amila mahzufa abin da ya zo bayan bismillah ba ko ina shi ke ayyana me aka shafi shi yasa ya fi a kaddara wato amirin ya zamo na ami a kaddara shi hasin ya fi ya fi yi fasaha misali idan cin abinci za ka yi kace bismillah to kama ka ce bismillah a kulu idan kwanciya za ka yi kace bismillah kama ka ce bismillah a namu idan daji za ka yi kace bismillah to kama ka ce bismillah a kulu ko kuma an kaddara a mubtada ne a ce kiyami hasilun bismillah kiyami hasilun bismillah ko akali hasilun bismillah ko shumbi hasilun bismillah ko nomi hasilun bismillah suma ina lafzarsu allazi huwa alifun sinun mimun sannan lafazin ismu wanda yake ya haɗu ne daga harufa uku da alif da sin da mimi yutlaku fil lugati la ka shawo anwa al kalimat alifa aka ce akan baki na wani kalma kamar ya ce suna ne da kama a ce suna ne haka lugga haka ne sai a ce suna ne na hau ba haka ne bai duk mu lafi yasa lafazin zai yi a ismu a ya lafi zika ma haka nan har a iya kiran kowane na iya a ba masala wani muhati amma a tsarin malaman nahawu alama ya kabilul harfa wal fi'la ana cikin kalmar ismu ne a kan ɗaya daga cikin nau'o'in kalma ta larabci guda uku wanda shi ne yake muƙabala da harafi da fi'ili duk wata kalma a larabci wadda ba harafi ba ce ba fi'ili ba ce sai a ce a suna ce wani na ƙwaran fil lugati laƙaga da shayin alal zati akan saki kalmar ismu a lugga amma wannan sakin ba mai yawa ba ne akan shi kansa abu fayasbuku bi zati zaidi akan ce ismu zaidin ana nufin zati zaidi sunan zaidu ana nufin shi kansa zaidi ya sa ta a ce ismullahi ana nufin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar an ce zatullahi wa zati amri ko zati amri haka za kalin faharu haka nan faharu dinin razi ya faɗa al'ismu yutulaku li ma'anin salas yanda yake faɗa a tafsirinsa yace suna ana sakin sa kan ma'anoni uku shi faharu dinin razi a tafsirinsa tafsirin bismillah kadai ya kai fiye da shafi hamsin a kan bismillah kadai ya yi tafsiri ya fi shafi hamsin shi yasa wajen littattafai guda uku aka fitar daban-daban akan abin da ya faɗa a tafsirin bismillah shi faharuddin razi saboda ya bi kalmar ta ɓangarori da yawa ya bi ma'anoninta ya bi kowace kalma daga ciki ma'anarta da me take shiryawa da me zai zamo ya fi shafi hamsin to shi ne a nan yake cewa shi faruddinin razi ya ce suna akan sake shi da ma'anoni uku idan an ƙala har ya faɗa a cikin wannan asani ma'ana ta biyu ta ismu za tu shai shi ne shi kansa abu wa ƙala ibn adiyya ibn adiyya ya ce yuqalu shi ibn adiyya ya riga faharuddinin razi ko da yake sun ɗan haɗa zamani kaɗan sanda ima iyaye mutu shi faharuddin razi yana yawo ko matashi yayin ima iyaye wa fati ne wajen ɗari biyar da hamsin da wani abu shi faharuddin razi an haife shi ɗari biyar da arba'in yauwa shi yasa san da shi ima iyaye wa fati shi razi bai kai shekara ashirin ba shi razi wa fati hijira ta ɗari shida da shida ne yau fati hijira ta ɗari shida da shida yana ɗan shekaru sittin da wani abu to tun da iya ce ƙaru akan ce zatu wa nafsu wa ainu wasu bi ma'ana wannan kalmomin guda hudu da ana amfani da su a larabci ana nufin abu ɗaya akan ce zatu ana nufin shi kansa abu akan ce nafsu ana nufin shi kansa abu akan ce ainu ana nufin shi kansa abu akan ce ismu ana nufin shi kansa abu inda abinda aka ɗauko daga tafsirin ibn al-iya ya kare fara shayi in an tafi bisa ma'anar da take tafi an fi amfani da shi kalmar ismu ko yaushe malluluhum abinda kalmar ismu na bismillahi yake nunawa اللفظ المفرد الموضوع لمعنى الثالث بلفظ زيد ولفظ قامة وحلف ونحوها من الألفاظ أنا سكن اسم أكل لفظي بدا wanda yake an ajiye shi don ma'ana daidai ma'anar wadda ita kanta za ta iya tsayawa da kanta ne ko kuwa wadda take bukatar sai an ƙara wani harafi ko wata kalma kafin a gane kamar musa shi yasa lafazin zaidu a iya cewa ismu ne kama a iya cewa ismu ne halma a iya cewa ismu ne wani hawi da abinda ya kama da ita min al-alfazid dallati ala ma'ana daga lafazan da suke nuna ma'ana وهو الذات في الأول والقيام في الثاني والاستفهام في الثالث shine kaman an ce zaidu yana nuna shi kansa zaidu kama kuma yana nuna tsayuwa tare da cewa kuma tsayuwar a lokacin da ya huce hal kuma tana nuna tambaya hal ja a zaidu zaidu ko ya zo wa ala gairi shayi in an ɗauki ma'anar ism ba ma'anar da ta fi yawa ba ba ma'anar da aka fi amfani da kalmar ism din ba مدلوله الذات السالكة بذات زيد وذات أمر ونحوهما إن أنت ذات اسم أنا نفن ذاتي wanda yake zatin nan ta yi zatin amri ne ta yi da zama zatin zaidu ne ko abin da ya kama da haka fa in kulta idan ka ce masala bisa wannan ma'anar ko fa iza kulta idan ka ce bisa wannan ma'anar ra'aytu isma zaidin naga ismu zaidin fa ma'anahu ra'ayta zatahu abin da yake nufi kaga zatin zaidun wa ainihu shi kansa zaidun la lafazahu ba wai kaga lafazin an rubuta zaidu ba fa qawluhum da malamai sukan ce ka dubi lafalin isma'ilun musamman aw ghayruhum akwai wata magana da take zuwa a ilimin tauhidi wadda ta jawo kace na ce tsakanin malamai har ma ta kai wa'yansu suna da awacewa wanda ya saba da fahimtar su kamar ya fita daga addini saboda duban abin da zai nuzunci daga maganarsa illa ya kakar da malamai sun ce ai lazimul masali laysa bi masali dan mutum ya faɗi maganar da in an tsaya an bi ta sai ta nuna cewa ya bauɗe daga addini amma dai kai tsaye bai nuna ya bauɗe daga addinin ba to ba a gaggawar a ce ai ya bauɗe daga addini saboda ana cewa lazimul masabi ne ya sabi masabi yawa abin da yake ya lazumta daga abu da aka tafi a kai ba wai ainihin abin da aka tafi a kan ba a ya lazumta ne daga reshi to ba a ɗaukar cewa shi ne abin da aka tafi a kan da suke cewa an samu saɓani halin ismu ainihin musamman auren shi suna shi ne ainihin abin ambatan ko kowaninsa muradu abinda suke ne uhutu ne an samu sabani fi madinuli lafsassin a cikin abinda kalmar ismu take shirarwa hai susti imila fi taraki bil juz'iyyati allati la yuradu biha madlulu allazi huwa mutlaqul lafzi ala shayi aw mutlaqul zati ala ghairi inda aka amfani da kalmar ismu a tsari na magana tsarin magana da yake ba cikakke ba wanda ba wai ana nufin abinda kalmar ismin ya shirar a kai ba wanda yake zarar lafazi a bisa maganar da ta fi yawa a tsakanin malamai ko ko zarar ainihin abu bisa maganar da ba ita ta fi yawa ba to ba haka ba haka ba ne wa inna ma yuradu ba'aru ma saduqati madlurihi fil jumlati abinda ake nufi da wannan magana da suka shine me kalmar ismu take gaskata a kansa a gaba daya tana gaskata ne akan ainihin shi abin koko tana gaskata ne akan wani abu da yake shiryarwa a kansa an kace zaidu kalmar zaidu din ta nuna ainihin shi zaidu koko ta nuna a'a sunan da yake nuna zaidu shine aka sami su a bani fa kila fi in zaka ina madlulahu lafzu zaidin masalan allazi huwa ana sha'i min ma sadaqati madluri an faɗa a yayin nan cewa abinda kalmar zaidu masalan take shiryarwa shi ne ainihin lafazin zaidu wanda yake a zancen da ya fi yawa a tsakanin malamai shi yana daga cikin abin da kalmar zaidu take shiryarwa a kai inda kalmar zaidu tana shiryarwa bisa shi kansa wannan zaidun sannan kuma takan shiryar bisa wasu abubuwa kamar takan shiryar bisa wani mai suna zaidu din ba wannan ba a walafin zaidun gairu musamman da zai ko zato lafazin zaidu dinnan ko ba shi ne wanda aka kira zaidun ba lafazin zaidu daban shi wanda aka kira zaidin daban wakila wasu ce ina majulahu a'a ainihin abin da kalmar zaidin suke shayarwa ainihin musamman shi ne ainihin dai wannan zaidin wawo za ka zaidin masal shi ne ainihin zaidin ya sa aka amfani da kalmar kenan ba a bisa wannan ma'ana ba sai a ɗauka ta fuskar majazi ne kamar an shafe wani abu yanzu misali in ka ce na shafe zaidu na shafe sunan zaidu don an ɗauka bisa haƙiƙa wato sai ya zama kenan a ka shafe shi kansa zai in an ce ai shi sunan shi ne ainihin zaidu ba ma ta kai kana nufin sunan da aka rubuta na zaidu shi ne ka shafe to a irin nan masu tafiya akan wannan ƙaunin sai su ce abinda ake nufi na shafe lafazin da yake shiryarwa bisa sunan zaidu wato bisa ainihin zatin zaidu yayin shi yasa ba wai wani abu ne daban ba zuwa suna ɗaukar aka amfani da kalmar a nan ta fuskar majazi ne ba wai ta fuskar haƙiƙa ba ne su kuwa yancan suna ɗauka cewa ta fuskar haƙiƙa ce yayin da shi ya alaƙa ga ƙar shayi na masu riƙafi wani shayi bisa abin da zancen da ya fi yawa min madluli ƙahiyar madlulu masu ɗo shi ne ainihin abin da kalmar ta zai ta shirar a kai an ce me ya gaskata kalmar zai za a ce shi zai shi zai وليس مدلوله لفظ زيد على هذا القول فوين شير وابني بس لفظ زيد بس وين القول وبالجملة أجابات wannan duk bincike bincike ne wanda wasu a ciki sun shafi lugga wasu sun shafi ilimin tauhidi amma a gaba daya abin da yasa so yake so muke zama littafin gaba daya an karanta shi ko ina ba a zaba ba za mu zo abin da yafi shafan mu wannan gabatarwa ne wanda yake ya shafi sabon wasu ilimin amma dai shi ba wanda ma aka fassara ya zama ya shiga bangarori na ilimai irin alkali ko wanda yake taimaka wa alƙali wanda yadda nan gaba a wannan littafin za mu ji cewa wato an so wanda yake alƙali ya zama yana da ƙaruwar ilimai ya zama yana da ilimai daban-daban wanda yake sun shafi ɓangarori daban-daban na ilimi yawa saboda sau da yawa wani abin da za a warware sai an bi ta wasu ɓangarorin to wabil jumlati a gaba ɗaya fa za tu zai da masana shi kansa zai da misali hiya ba aru maduni ma sadaqati ismi alal awwali a bisa kauli na farko na cewa shi sunan abu a wato ba shi ne ainihin abun ba to wani bangare ne na abin da sunan yake shiryarwa a kai Ah, wato an tafi sa cewa ah, wato shi zaidu sunan shi ne shi kansa zaidu sai a ce wanda shi zaidu din yan- ya shi ne gaskatar in an ce zaidu to gaskatarsa a- a nuna shi kaɗayin jikin zaidu shi ne gaskatar cewa an ce zaidu wani ba ma sadaka ta yi alasani amma bisa kauri na biyu a'a wani bangare ne na daga abin da shi kalmar zaidu take nunawa ya na madula ismi alal awwali huwa lafaz allazi adallu ala ma'ana domin abin da kalmar ismi yake shiryarwa suna yake shiryarwa bisa kauli na farko shine lafazin da yake shiryarwa bisa ma'ana wa lafzu zaidu lafazin zaidu ko ba'aru ma sadaka alaihi zalika lafaz wani bangare ne na abin da lafazin zaidu ake amfani da shi a kai a wato ana amfani da kalmar zaidu ana nufin shi zaidu kamar yadda ta yi a yi amfani da ita kalmar ana nufin wani abu daban shi yasa ashe kalmar ba wai ita ce ainihin zaidu din ba ma'anar daban kalmar daban wa za ta wuya madulu masu ɗin ga ita zatin zaidu ita ce abin shirarwar gaskatar sunan a kansa a tunda an ce zaidu ana nufin shi zaidu to me ake nufi ba ainihin zaidun ba ai ainihin zaidun ake nufi wa ala sani hiya ma sidqu amma in an tafi sa kauli na biyu sai a ce a ita ce gaskatar magana ba wai ta shiryar akan lafazin da yake shiryarwa a kansa ba la madlulu ma sidqi ba wai tana shiryarwa akan abin da gaza ainihin shi yake shiryarwa a kai ba a kalmar zaidu tana nuna ainihin wato sunan da tana nuna shi kansa zaidu ba wai sunan zaidu ba ne kaɗai a'a shi kansa zaidu famad luluhu alal awwali lafzun dalun ala ma'anan ayyan kana shi yasa shiryarwar suna bisa ƙauli na farko shine duk wani lafazi da yake nuna wata ma'ana ma'anar kowace iri ce daidai ma'anar wadda take jiki ce ko wadda take ake hange ake kaiwa ga gano ta a hankali yanzu misali jabaru kaga ah, jiki ne abu ne wanda yake jiki amma kamar ilmu abu ne wanda sai dai a hankali a kai ga gano shi ilimi ba jiki ba ne amma wata siffa ce wadda a hankalta za a iya gano ta ko jahalu jahilci shi ma ba jiki ba ne amma jabaru dutse wannan ai jiki ne za a iya tabawa za a iya ɗauka in wanda za a iya ɗaukar ne ko shajaru bishiya kaga bishiyoyi su ma dai wannan jiki ne ai Ah, wa madluhu ala sani nafsul ma'ana abinda yake shiryarwa ko akai a shine ainihin ma'ana Ehem. Ah, zaidu yana shiryarwa bisa shi kansa zaidu amma bisa kauli na biyu amma bisa kauli na farko yana shiryarwa bisa ma'anar zaidu ɗin, wato wanda shine ainihin jikinsa da sauran sufofin da yake da su wa dalilul qawli al-awwal qawluhu ta'ala a nan kowanne daga malamai sun kawo hujja akan abin da suka yi da'awa su ne wanda suka tafi akan kauli na farko sun kawo hujja da faɗin ubangiji walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa ai alfazun dalatun alai ai lafuzzan da suke shirarwa kan Allah in kace Allahu kalma Allahu ta shirar kan Allah in kace alhakimu kalma hakimu ta shirar masa Allah alladifu ta shirar masa Allah haka nan duk sunaye ne na Allah kowanne a ciki yana shirarwa ne ga Allah faduhu biha kwa iya kiran Allah da kowanne daga cikin wannan suna wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yana daga dalilin su wanda suka tafi akan kauli na farko faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina suma ubangiji yana da sunaye guda 99 ai lafazan ai lafazi da ake ambatansa da su ba wai shi kansa bane falqanil qadi idan mun yi yanke bi annal musamma wahid da cewa shi Allah ɗaya ne ko da yake yana da sunaye daban-daban amma shi ɗaya ne latifu din nan shine habibu mani'u din nan shine ah, mani'u mani'u din nan shine mu'udi mu'udi din nan shine raru raru din nan shine nafi ba wai daban-daban bane la ta adu da fihi ba ki da diga a ciki wanda zai kawai sani amma su wanda suka ce a'a suna ba shine ainihin abin kira ba kawai ta'ala sai sarkar Allah da a ubangiji ya ce ko in wanda suka ce shi suna shine ainihin abin kira da wannan suna da ubangiji ya ce ka tsarkake sunan ubangiji ai ba sunan ubangiji bane abin tsarkakewa shi kansa zatin ubangiji shine abin tsarkakewa wa tasbihu tasbihin alazi wa tanzih wanda shine tsarkakewa din sifatin mu da sati an sifatin mu da sati daga sifofin abin da yake fararre inna ma huwa lizati dunan lafzi yana tabbata ne ga zatin Allah ba lafazin sunansa ba yanzu lafazin Allah ba ana rubuta shi ba a ta yi a rubuta shi kaga rubuta shi din da aka yi ai hadisi ne fararre ne amma shi kansa Allah fa Allah subhanahu wata'ala ba fararre bane wa kaza qawluhu ta'ala haka na faɗi ubangiji subhanahu wata'ala ma ta'buduna min dunihi illa asma'a musammaytumuha ba abin da bauta ba Allah ba sai ko sunaye ne da kuka ambata kun kira latin kun kira uzza kun kira manatu kuke bauta musu wanda latu din nan ba latin ba ne tun da asalin latu daga kalmar lahu ne manatu daga kalmar mannano uzza daga kalmar azizu to kawai kun ba su wannan sunayen ne wai ba da tun bautar da suke musu ina ma huwa lil musamma yati dunal asali suna bauta wa abin da aka ambata ne ba wai sunayensu ba ba wai sunayen suke bauta ba wai za ta karara haza to da wannan bayani ya zama an fahimce shi alimta za ka gane ana lafazin basmalati cewa lafazin ismu da ya zo a cikin bismillah da ake cewa bismillahir rahmanir rahim huwa muhammu alal awwal in aka fi musa magana ta farko ta cewa ismu din shine ainihin abu to sai ya zamo an sa shi ne kawai kawai za a ce billahi rahmanir rahim abu ma'ana tasbiyati ko ko ana nufin ka kira suna da aka ce bismi kamar an ce sanni sanni domin rafatul amni ila alhasi ko ko daga rafa amni ne zuwa hasi tunda ismu ya haɗa duk wani suna na Allah to amma da aka rafa ga Allahi ya keɓance kalmar Allah wanda ɗaya ne daga cikin sunayen Allah iz ma'anahu domin ma'anar bada'atu musta'inan billahi na fara alhali ina mai neman taimako da Allah aw bi tasmiyatillah ko da ambatan sunan Allah aw bismi ko na fara da suna huwallahu wanda sunan nan shine Allah wa amma lasani amma na tafasa kauli na biyu fala yu'awwalu bi shay'in ba bukatar sai an yi tawilinsa da wani abu in an tafi akan cewa shi ismu din daban da ainihin abu ismu shai'i nesa da zatin shai'i yanzu ma'ana domin abin da ake nufi musta ina mai musamman la ina mai neman taimako da abin ambatan Allah wato da sunan da ake bayarwa ga Allah musamman ko zatul ali abin da ake kira ko Allah to shine Allah ne ai musta ina mai musamman hazal lafi ai ina mai neman taimako da wanda ake kira da wannan lafazin Allah anna lilafa lafizi gaskiyar magana in aka tsaya aka tantance zantukan nan guda biyu sai a ga sabanin ma dai ba na ma'ana ba ne na lafazi kuma sarari shehu zakari ya wani kamar da shehu zakari al-ansari ya bayyana da shi da shi da wannan sa zakari zakari al-ansari yana cikin malaman da suka ware bismillah suka yi littafi a kanta zakari al-ansari littafi a kan ta'awizi a wuzu lana shi da da kuma bismillahir rahmanir rahim littafin da yake yayi shuhura har wasu ma kuma sun dauka sun masa shirki kamar kala wanda yace innahu ghairu musamma ai shi ism wani ne wani abu ne daban ba wanda ake kira da sunan ba a rada ya ce kuma hukumun munasibul ghairu musamma yana nufin inda hukuncin ya zamo ya dace ga wani abun ambatar da sunan kai ka wuri ka talauta suna zaidu kamar yadda kace na karanta sunan zaidu to a nan ba wai kana nufin ka karanta shi kansa jikin zaidu ko zatin zaidu ba ai lafzahu kana nufin ka karanta lafazin da yake shi ne sunan zaidu wa man kana ina ainihin musamma wanda yake ko shi ismu shi ne ainihin abin ambato arada haisu ya kunu hukumu munasiban li zalika ayat yana nufin inda yake hukuncin ya dace da haka shi yasa kenan bisa wannan fakkin da aka yi ya zama shi kalmar ismu sai a ɗauke ta tana da ma'ana biyu akwai inda za a ɗauke ta bisa wannan ma'anar akwai inda za a ɗauke ta bisa wannan ma'anar a ko'ina za a ɗauke ta a ma'anar da ta dace da wannan wajen ga ƙaunika kamar da kace ra'ayatu suna zaidu na ga shi kansa zaidu ai za ta wa ai na ga za ta yi wa ma ta sun ash'ari radiyallahu anhu asma Allah ta'ala ila salati sirati a kasani amma da shi wa abul hasan al-ash'ari Allah ya kare da gare shi ya kasa sunayen Allah gida uku ma huwa nafsul musamma na farko abin da yake shine ainihin abin ambatan ai majnunu hu nafsul musamma ai abin da yake shirarwa shine ainihin abin ambatan mutum lahi adallu ala zafi ta'ala kamar lafazin Allah kalmar Allah wanda ya shigar sa zafin Allah amma huwa gairu ya kuma da yake shirarwa musa wani wata sifa daban ba ainihin zatin ba kal hali wal razi wa nahwi ma min sifatil af'al kamar cewa al hali wanda ba yana nuna cewa Allah mahalicci ne ma'ana Allah ya sifantu da sifar halitta wanda sifar halitta nan wani abu ne wanda ba zatin Allah ba zatin Allah daban sifantuwarsa da sifar yin halitta kuma daban wanda warrazu ko cewa mai azurtawa ne wani hauyi ma min sifatil af'ali da abin da ya kama da su daga sifofi na ayyuka ai yufam min ha gairuhu ta'ala ai za a fahimci wata ma'ana daban daga irin wa'annan sunayen ba wai ainihin zatin Allah ba ko huwal halquwar rizq shine cewa akwai halitta da take zuwa daga zatin Allah akwai azurtawa da ke zuwa daga zatin Allah Allah shi an an kurati wanda yake sun faru daga ikon Allah bihi lafil awwal sabanin kalmar Allah izlafan min lillahi suwa zati ta'ala daban an ce Allah ba abin da za a fahimta daga wannan lafazin sai ko zatin Allah tabaraka wa ta'ala zatin Allah tabaraka wa ta'ala kadai za a fahimta wa ma huwa la ainihu wa la ghayruhu yace kuma akwai wasu sufofin wanda ba za a ce su ne zatin Allah ba ba kuma za a ce su dinnan ba zatin Allah ba kamar sifatul ma'ani kamar kudura Allah ai wani shi ash'ari yace kudura Allah ba a ce zatin Allah ba an ce zafin Allah an koma kamar magana mu ta zilawa ba kuma za a ce wani abu ne daban ba zafin Allah ba dan an tafi ga haka zai bayu zuwa an yi da'awar cewa abin da yake kadimi abin da bai da farko ya fi daya wanda ko hankali ba zai taɓa yadda a ce abin da yake kadimi ya hau ya fi daya ba shi yasa yace kudura Allah ba za a ce iya zafin lahi ba ba kuma za a ce iya shay'un ghairu zafin lahi ba shi ne hamma da mutane suke misali anan da cewa kamar uku ne a cikin goma yanzu a goma in ka ɗaibe uku uku nan ita ce goma ba ita ce goma kuma ba wani abu ce daban ba goma ba saboda idan da ba uku nan ai ba goma yawa ba uku nan ba goma amma dai ba uku ba ce goma yawa ba uku ba ce goma yasa irin misalan da malamai tauhidi suke dan fito da su kenan dan a dan gane wannan da shi ashari ya ce sifatul ma'ani mai sadiya bi zati lahi ta'ala wa la yusad bi ghairi zati lahi wa la yuqalu innaha aynun wa la ghairu li zati fa arifil muawwala wani mai littafi a na tauhidi yana faɗar wannan wa la yuqalu innaha aynun wa la ghairu li zati fa arifil muawwala daman sifofi na ma'anawiya da sifa nafsiyya su wa'annan daman ba abu ne tabbatacce ba halaye ne bi a hawa ne yawa sifa nafsiya hali ce zai a ita ce alhalu sabi ta tulin zati ma damatin zati gairu mu'allalatin bi ilmi ita ba sifa mu'annawiya alhalu sabi ta tulin zati ma damatin zati mu'allalatun bi ilmi shi ne bambancin su wannan za a ce garu mu'allalatin bi illatin wannan kuma za a ce mu'allalatin bi illatin wanda wannan a ƙarƙashin sifa ɗaya ce ita ce wujudu wujudu ita sifa ce wadda take hali ce ba abu bane wanda yake tabbatacce ba abu bane wanda yake kuma korarre shi yasa an ce hali ma huwa alwasilatu bainal wujudi wal adami abin da zaka iya cewa sabon me ne ba kuma zaka iya cewa rasashe ba a har samuwar Allah ba za ta yi asfalta ta da cewa sabon miya ce ba ba kuma za ta bayi domin an ce za a asfalta ta da samuwa to shi ma ita ma samuwar ta ta za ta bukaci a sake sifanta ta da wata samuwa sai abin ya ta tafiya har ila ma lihaya ila ma la lihaya to wanda hankali ba zai yarda da wannan ko za a ce wujudullahi laysat bi mawjudatin ba a ce ma'adumatu ba za ta yi a ce ma'adumatu domin an ce ma'adumatun ya bayi zuwa an kore ta shi yasa duk abin da yake alai haka nan kunu ta ala qadiran masala laysa bisfatin mawjudatin wa laysa bisfatin ma'dumatin amma sifatul ma'ani su wannan sifofi ne wanda suka wujudi shi yasa har malaman tauhidi suke cewa law kushfa annal hijabu la ra'aynaha yawa su sifofi ne wanda ta yi a iya ganin su tun da samammu ne amma yanzu kaunuhu ta'ala qadiran sifa ce wanda ba za ta yi a ce an ganta ba tunda ba ta sifantu da wujudu ba kamar yadda ba ta sifantu da adamu ba shi yasa ta zamo hali haka nan wujudu lahi ta'ala ba za ta yi a gani ba saboda ba ta sifantu da wujudu ba ba ta kuma ta sifantu da adamu ba su ko sifatu salbi daman su mafhumin su kore nakirin su ba wato daga ubangiji kamar an ce subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kadini ne ma'anarsa kawai kore faruwa gare shi ko an ce wanzanje ne ma'anar wannan kore karewa gare shi ko an ce ya santu da hawadaniya kaɗaita ma'anar wannan kore ƙididdiga gare shi yau cewa ba mai ƙididdigi ba ne shi a zatinsa ko a sufofinsa ko a ayyukansa gaba ɗaya to shi ash'ari ya ce akwai sufofin da ba sa yiwuwa a ce a sufanta su da cewa su ne zafin Allah ba kuma za ta yi kace za su kasanta su da cewa wani ne abu daban ba su ne wannan safin ma'ani da shi ne ma huwa la ainihu wa la ghayruhu kal alimi wal qadir kamar sifar ilimi kamar sifar iko wannan hawi ma min sifat min sifatin kalima da abin da ya kama da su daga sifar da take ba ta da farko alaysa min hadha al to a gane wannan magana ta ashari ba ta bi wannan bangaren na bayanin da aka yi ba ya annahu lam yaqul zalika fi fi ladil ismi dan bai faɗi haka ba a game da lafazin ismu ya faɗa ne a kan sufofi ba wai a kan sunan da yake kirarwa ba su sufofin ba wani hilafin mutaqaddimu saɓanin da ya gabata inda ma huwa fi lafzin ismi akan shi ainihin lafazin ismi ne lakin sai dai ƙala ba a ruhu wasu a cikin malamai sukan ce ko sun ce inna ƙaunahu faɗin ash'ari la ainihu wa la gairuhu sufofin nan ba ainihin zatin Allah ba ne ba kuma wani abu daban ban ne ba zatin Allah ba la ahlul su'ubatin wa ishqali ba abu ne wanda kafin a kai ga gano shi akwai wahala akwai rikitarwa wakadin fasala an zalika ba abu amma dai wasu daga malamai sun ba da ansa ko sun fitar daga wannan rikicin da bi annal murada cewa abin nufi anna tilka sifatan haqiqiyata shine cewa wannan sifar ta haƙiƙa ne san gairar zati mafhuma ba wani abu ne daban ba ba zatin Allah ba kudurar Allah mafhumunta ba za a fahimci wani abu daga gare ta ba zatin Allah ba ai madlula ai shirya wata wala aina ha harida amma kuma ba ita ce ainin zatin a waje ba ba ita ce ainin zatin daga waje ba intaha wannan bayanin da sashen malamai suka kawo don maganin rikicin nan ya ƙare wala allahu yuri ta shi wannan malamin yana nufin annahu la yubalu cewa ba za a ce inna madlula ha gairu zati cewa abin da take nushirarwa a kai wani abu ne daban ba zati ba wala ainu zati kuma ba a ce ainin zati ba ne shi abin da shi ash'ari yake nufi kakkace ita sifan nan wani abu ne daban ba zati ba yanzu zai bayar zuwa a ce kadimi ya ƙididdiga ba kuma za ta yi ka ce ainihin zati ba domin ka ce ainihin zati ya nuna kamar ubangiji bai sifantu da sufofin nan ba inda ainihin zati ne bal madlulu ha azzatu bisfati bari abin da take shirarwa a kai shine ainihin zatin tare da sifar zatin kudura ta shirya musa zatin Allah tare kuma da sifantuwarsa da kudura sifantuwar zatin nan da kudura wallahu a'lam wannan dai shi ne masali wa hadhihi mas'alatu ita wannan mas'alar awisatu mas'ala ce mai matuƙar wuya wasatu kalamu fiha bi su'ubati ala al-rijali wal mubtadi'in nayi dogon bayani akai saboda tana da wahalar fahimta ga yara ko wanda suke farawa ana cewa tana da mas'aloli masu rikitarwa a ilimin tauhidi Amfani.